الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي talatin ga watan jumadal akhira jira 1447 wanda ya muwafaka da 21 watan 12 hijira 2025 miladiya ci gaba da karatu na zaure da ake gabatarwa a mabambantan littattafai to za mu fara da mustalahul hadith wato littafin misbahun rawi wallafar babban malami al'ustav abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shine darasi na talatin da ɗaya mun kwana a baiti na ɗari uku da saba'in da tara za mu tashi a farkon baiti da ɗari uku da tamanin daidai cikin alkuna wal asma'ul muttafiqa to a shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala yake cewa وعكسه أئمة المذاهب أو وافقت كنيته اسم الأب وعكسه نحو أبي إسحاق إبرا إبراهيم وابن أبي إسحاق أو ذو اشتهار باسمه لا كنيتي نحو أبي محمد في طلحتي وعكسه أبو الضحى لمسلم وما إلى زوج وزوجة نمي كأم درداء أبي الدرداء ونحوه ثم من الأسماء من كان اسم شيخه مساويا لاسم أبيه كالربيع فدريا أو كاسمه اسم الشيوخ بانا عمران عن عمران عن عمران أو اسم شيخ شيخه كمسلم عن البخاري وذا عن مسلم أو كاسمه اسم الأب والجد والجد عن والجد عني أو كاسمه اسم الأب والجد عني والحسن ابن الحسن ابن الحسن أو كاسمه كنيته كالقاسم ابن محمد أبي القاسم من كاسمه النسبة حميري يقرب منهما كهضرمي مشترك الرجال والنساء كبركة وهند مع أسماء وهند saboda wazani hindu musarfi a shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya koro bayanai akan alkuna wal asma da kuma kashe-kashensu wanda an kwana wato a kisimi na tara shine manikulifa fismihi wa kunyatihi ma'an wato daga cikin maruwaita akwai waɗanda akwai ruwatu ɗin da aka yi saɓani dangane da kunyarsu da kuma sunansu da ya ba da misali a baitin da ya gabata safina wanda an samu saɓani don safina ɗin ba sunansa ba ne za a tashi na tara shine wa aksuhu a immatul mazahibi a wafaƙat kunyatu husmal abi kunyatuhu ismal abi to sai daga cikin ruwatu wanda yake aka san abin da ya gabata don baitoci biyu da suka gabata ko kamin baiti na biyu baiti na ɗaya kamin wannan za yi bayani kan wanda aka yi saɓani game da sunansa amma an yi ittifaki akan kunyarsa ya ba da misali kamar shi abu huraira wanda abu huraira kunyarsa ce sunansa kuma aka yi saɓani duk da abin da ya fi ƙarfi daga cikin zantuka kusan talatin da aka yi to abdurrahman ibn sakharin shi ne mafi ƙarfi su haka akwai wanda da sunan da kuniyar duka an yi saɓani shi ne safina to kaga aka san haka shi ne wanda ya shahara da kuniya kuma ya shahara da sunan wato an san shi da sunansa kuma an san shi da kunyarsa shi ne aka san wancan da aka ambata na safina da abu huraira to shi da ya ba da misali ya ce wa aksuhu aka sansa sun koyansa a immatul mazahibi wato kamar jagororin mazhabobi wanda za mu ga cewa kowannensu ya shahara da sunansa kamar na farkonsu annu'manu ibn sabit e, sunansa kaga ya shahara da wannan haka ya shahara da kunyarsa abu hanifa abu hanifa ɗin kunyarsa ce to kowannensu an san shi da shi kuma ya shahara da shi sai maliku al'imamu malik al'imamu shafi'iyu da al'imamu ahmad ibn hanbal su wannan malik sunansa ne ya shahara da shi ya shahara da shi shafi'i kuma kamar laƙabi ne gare shi sunansa muhammad ahmad shi kuma sunansa ne to su uku ɗin nan duka kunyar su ane musu kunya da abu abdurrahman a zancen wasu malamai al'imam malik ane masa kunya da abu abdurrahman haka shi ma shafi'i haka shi ma al'imamu Ahmad duk da akwai saɓani wasu na cewa abu abdullah eh wasu kuma suna cewa abu abdurrahman to almuhimmu dai sun yi shuhura da sunayen nasu haka kuma sun yi shuhura da kunyar tasu to shine abin da aka faɗa a nan wa aksuhu a immatul mazahibi awa faƙat kunyatuhu daga cikin marwaita akwai wanda kunyarsa ta yi muwafaƙa da ismal abi sunan mahaifinsa kunyarsa to ta dace da ainihin wato sunan mahaifin nasa eh suna ba da misali kamar abu ishaqa almadini e, wanda shi sunansa ibrahim to sunan mahaifinsa ishaq shi kuma ane masa kunya da abu ishaq kaga kunyarsa ta yi muwafaka da sunan mahaifinsa shi yasa malaman tarjama suke kiransa da abu ishaq ibrahim ibnu ishaq al-madini to akwai irin wa'annan wa aksuhu akwai kuma akasin shi wannan da aka ambata akasin sunan wannan da aka ambata eh wato shi ne sunan rawi a ya dace da kunyan mahaifinsa to shi ma akwai wannan sai ce na hawa abi ishaqa ibrahimu shine misalin wanda ya gabata to akwai kuma na biyun shine wabna abi ishaqa ɗan abi ishaqa shine ishaqu ibnu abi ishaqa as-sabi'i shi kuma kaga sunansa ya dace da kunyan mahaifinsa saɓanin wancan da ya gabata na shi ibrahim abu ishaqa ibnu ishaqa shi kuma kunyarsa ta dace da sunan mahaifinsa to duk akwai wannan cikin wato su su marwaita na hawa abi ishaqa ibrahim misali ne na ya bayar na abin da ya faɗa awa faƙat kuniyatuhu ismal abi shi kuma wabin abi ishaqa yana nufin ishaku ibn abi ishaq shi ko misali ne na, gaba da ya ce wa aksuhu to wannan shi ne nau'i na goma au zushtiharin bismihi la kunyatin hakanan daga cikin marwaita akwai wanda manishtahara bismihi duna kunyatihi shi kuma sunansa ya yi shuhura da sunansa ya shahara amma banda kunyarsa kunyarsa ta saba ba kowa ya santa ba na hawa abi muhammadin kamar wannan da ake kira da abu muhammad fi talhati ga sunan talha shine talhatu ibn ubaidillah at-taimi su haga ya yi shuhura da wannan suna cikin sahabbai amma kunyarsa abu muhammad to bai shahara da ita ba bai shahara da ita ba wa aksuhu akwai sunkuyin wannan da ya gabata akasinsa shine wanda ya shahara da kunyarsa bai shahara da sunansa ba shine manish tahara bi kunyatihi du nasmihi aksu ma sabaka kenan misaluhu abu duha wanda ake masa kunya da abu duha baban hantsi kenan to sunansa muslim shi da ya ce lewu silibin eh kaga sunan nasa ma bai shahara ba amma kunyar tasa to sananna ce a gun malamai wa ma'ila zaujin haka wa manumi da abin da aka jingina ila zaujin zuwa ga miji wa zaujatin da ainihin wato kuma mata shine nau'i na sha uku shine wanda kunyarsa da kunyar matarsa ta yi muwafaka e, abin da aka jingina ma mijin shi aka jingina ma matan shine wa manumi ila zaujin wa zaujatin e, abin da aka jingina ga miji shi aka jingina ma matan ina misali ka ummi darda'a eh ba za a sarrafa shi ba tun da an ka an cire masa ma'arifa ka ummi darda'a kamar ummu darda'i matar abu darda'i kenan ta shahara da wannan kunya ita ma haka shi ma mijin nata abu darda'i sahabi shi ma kaga ya shahara da wannan kuniya ne to shi za a sarrafa shi tun da an samu sa abu darda'i eh eh abu darda'i wa nahawihi to yana cikin kwatankwacin abin da aka ambata sun masannan min al'asma'i daga cikin sunaye to shi ma za a sake kawo wani nau'i wanda yake da alaƙa da abin da ya gabata za ka ga sun yi tarayya da waɗanda aka yi bayaninsu shi ne manka nasmu shaikhihi to daga cikin sunaye shi ne sun mamin al'asma'i sannan daga cikin sunaye man akwai rawi wanda ka nasmu shaikhihi sunan malaminsa musawiyan lismi abihi ya yi daidai da sunan babansa sunan babansa irin sunan malaminsa ne daga cikin marwaita akwai waɗannan ina misali shine ce kan rabi'i kamar rabi'u shine ar-rabi'u ibnu anas sunan mahaifinsa anas sannan kuma yana da malami da ake kira kuma anas to kaga nan in ya ce sami ito anasan aga sai an tantance shin babansa yake nufi ko malaminsa eh eh fadare ya kasan wannan fadare ya kasan wannan eh amma malamai sun ce shi rabi'u in kaga yayi riwaya to yana riwaya ne daga malaminsa ba wai daga baban nasa ba an gane eh shine abin da yake mabayyani kenan baya riwaya daga baban amma yana riwaya daga malamin to fadri ya ka san wannan bayanin da ake maka ka san wannan bayanin da ake maka au kasmihi ko kuma inda ya zan sunan rawi ya yi daidai da asmashiyuhi sai a shafi hamza asmashiyuhi kar a ce asma shiyuhi wato ya daidai da sunayen malamansa bana wanda ya bayyana sunansa ya yi daidai da sunan malaman da yake riwaya daga gare su an gane kamar a ce da sunan sa da sunan malaminsa da sunan malamin malaminsa iri ɗaya ne. Ina misali shi ne ce Imrana, wannan ya bayyana cikin sunan Imrana, an Imrana yana riwaya daga Imrana malaminsa, an Imrana shi kuma malamin nasa yana riwaya daga malaminsa shi ma sunansa Imrana. To su uku ne. malaman suka ce na farkon ya shahara da imranu alƙasir ya shahara da wannan laƙabi alƙasir shi ne ɗalibin shi kuma na biyun na tsakiya ya shahara da kuniyar da abu raja'in al'utaridi sai na uku malamin malamin nasa kenan shi kuma ya shahara da imranu ibn husaini shi kuma sahabi ne eh so wancan na ƙarshen shi sahabi ne imrana an imrana an imrana to na ƙarshen sahabi ne to kaga anan da sunan ɗalibi da malaminsa da malamin malaminsa ya zamo iri ɗaya to duka akwai wannan au bismi shaikhin au bismi shaikhi shaikhihi haka akwai inda kuma sunan rawi zai yi muwafaka da sunansa da sunan malamin malaminsa shi ma akwai irin wannan misali na misali ka musulmin an bukhari yi waza an musulmin to wannan shi bukharin shine waza an musulmin shi ma yana riwaya daga malaminsa muslim wato muslim ibn al-hajjaj yakan yi riwaya daga al-imam al-bukhari shi kuma al-imam al-bukhari yakan yi riwaya daga malaminsa muslim ibn ibrahim kaga da sunan ɗalibin da sunan malamin malaminsa sun zamo iri ɗaya e, to akwai wannan shi ma au kasmihi akwai kuma inda sunan rawi ya zamo ismul abi kamar sunan mahaifinsa wal jaddi uni da kuma kakan nasa e, da sunansa da sunan mahaifinsa da sunan kakansa iri ɗaya na misali kal hasan ibn al hasan ibn al hasani e, kamar riwayan al hasan daga babansa daga ka, da, zuwa kakansa shine al hasan ibn al hasan ibn al hasan ibn ali ibn abi talibin shi ma akwai wannan kenan shi alhassan din na farko kaga wato jika ne ga gawa ga alhassan dan na ali abokin tawaicin husaini to shi ma akwai irin wannan nau'in to shi ne ya ce uni shi ma yana daga cikin abin da aka kula da shi ko za a kula da shi au kasmihi kuniyatuhu ko kuma rawi ɗin da sunansa da sunan kunyarsa iri ɗaya ne sunansa shine ya ɗauka sai ya kunya da shi kalƙasimi kamar sunan alƙasim babban malamin nan na al'andalus eh alƙasim to yana da kunya da abul ƙasimi abul ƙasimi eh babban malami ne daga cikin malaman hadisi eh babban malami ne to shi da kalƙasimi ibn muhammadin amma sunan mahaifinsa Muhammad shi ɗa ne ga Muhammad abin kuma uba ne liƙasimi ga ƙasim kaga kunyarsa kenan au kasmihi ko kuma yadda aka samu sunansa annisbatu ya yi daidai da nasibarsa da sunansa da inda aka jingina shi duka iri ɗaya ne kamar wa himyariyu alhimyariyu shi kuma ya shahara da alhimyariyu ibnu bashirin alhimyariyu tabi'i ne minat tabi'ina kaga da nisba da sunan duka iri ɗaya ne to ya karubu ka hadarami kamar sunan hadarami shi ma ya karubu minhu to ya yi kusa ga shi himyari ɗin shi ma yana wannan babin eh akwai waɗanda su ma suka zo da irin wannan sunansa alhadarami an gane kuma nisibarsa ana jingina shi ga alhadarami ɗin ana samun shi ma irin wannan to sai na ƙarshe mushtarakun rijali wan nisa'i to akwai wasu maruwaita maza da mata da suka yi tarayya eh tunda dama a larabci kun sa akwai sunayen da ana iya sa ma maza ana iya sa ma mata duka ba bambanci an je wannan daga larabawa to cikin marwaita akwai waɗanda aka samu da haka sunan an kira wani da shi daga cikin maza kuma an kira wata da shi daga cikin mata kabarkatin bi iskanin ra'i saboda wazani amma asalinsa barakatu ne barakatu e, to shi barakatu ɗin nan an kira wani rawi da shi ibnul uriyan e, an ce rajulun ne minat tabi'i ne yana daga cikin tabi'ai sunansa barakatu haka an ji wata ita ma minas sahaba daga cikin sahabbai mata ita ma sunanta barakatu ummu aiman to sunan baraka ana sama mace ana sama namiji wahinda shi kuma sai a sarrafa shi saboda wazani eh da ba ya halatta sarfu malayan sarif da kuma eh man'u sarfi mayan sarif a waƙe to haka sunan hindu shi ma hindu akwai hindu ibnu mahalab namiji ne shi ma hindu ana sa ma namiji shi ba wai sai mace kawai ba sannan akwai hindu bintul mahalab ita kuma mace ce ita ma mace ce to za a iya sa wa yaro suna namiji hindu kamar yadda za a iya samun mace suna hindu duk da dai na matan shi ya fi yawa amma mazan ma za a iya samu su ba laifi ma asma'i tare da suna asma'u shi ma asma'u akwai asma'u ibn rababin shi kuma sahabi ne daga cikin sahabbai sunansa asma'u namiji ne sannan akwai asma'u kuma ita ma sahabiya ce bintu abubakar as-siddiq to irin waɗannan sunaye suna daga cikin sunayen da ake kira mushtarakun rijali wa nisa'i ba bambanci tsakanin maza da mata kowa ana iya sa masa irin su falha irin su usama to suna nan da yawa so a shari'a ba laifi ba ne ba laifi ba ne a samu su ta wannan shi ne sai alƙabu babu da ya magana a kan laƙubba wato waɗanda za a yi amfani da su amma ba a matsayin suna na yanka ba ga rawi to shi ba akwai wannan to shi ne ya ce daga cikin misalan laƙubba waɗanda sun shahara ga maruwaita misalu ha kaza jiratin gunjari kailajatin murabba'in bundari sa'iƙatin sajjadatin wal'a'amashi, wa'arimin wa'a'arajin wal'akfashi, ustazu sibawaihi fahawal akbaru, Abdulhamidi wa Aliyul asgaru, أوسطهم سعيد ابن مسعدة لكلهم رواية مسددة ولقبوا ستتهم بجندر وكلهم محمد بن جعفر wannan laƙubba ne daga cikin marwaita eh kuma su sun ka shahara to misalu ha daga cikin misalan da ake bayarwa na alƙabu kaza jaratin kamar lakabin sunan zajara zajara lakab ne ga wani rawi da ake kira salih lakabi ne gare shi haka gunjaru gunjaru shi ma lakabi ne ga wasu maruwaita an ce sun kai har guda biyu akwai isa ibn musa haka nan akwai muhammad ibn ahmad to sun shahara da gunjaru gunjaru an gane eh sun shahara da wannan to wannan kenan sannan akwai kailajatu shi ma laƙabi ne kailaja shi kuma laƙabi ne ga muhammad ibn salih al-bagadadi malamin hadisi ne babba kuma murabba'un akwai lakabin murabba'u shi ma laƙabi ne ga wani malamin hadisi mai suna muhammad ibn ibrahim albagadadi babban malamin hadisi ne bundaru to shi ma bundaru laƙabi ne ga muhammad ibn bashar albasari malamin al'imamul bukari sunansa yana nan ciki to za ka gani swa'iƙatin akwai laƙabin swa'iƙa shi ma laƙabi ne ga muhammad ibn abdurrahim shi ya malamin hadisi ne an ce an kira shi swa'iƙa saboda ƙarfin haddasa duk abin da ya haddace baya mantawa to shi yasa aka kira shi da sa'iqa aka yi masa laƙabi da wannan kuma an ce ga yawan mazakara eh kullun ka gansa cikin karatu yake ba irin mu mu in ka ga muna karatu to a makaranta ne eh to su irin su a gida karatu a masallaci karatu kan titi karatu ke wasu har in sun shiga toilet karatu suke yi daga cikin malamai zai kira ɗalibin shi ko ɗalibarsa ko matarsa sai ya ba ta littafi ta tsaya daidai windo ko ƙofa sai ya ce ta dinga karanta masa kamin ya fito yana saurara don kana ɓata lokaci tunda ba a karatu a toilet in ya gama abin da yake sai ya karɓa shi sai ya ci gaba eh haka in zai ci abinci shi ma to sai ya ba ɗalibi yana cin abinci yana saurara su ba sa bari ko da minti biyar ne ya tafi a banza haka suna tafiya ka hanya za ka gansu da littafi suna karatu suna duba suna dibe hanya suna har su kai inda za suna
ka dai ba wani ya karanta ba in ka sa ga waya ka karanta ai kamar kayi kamar wai kana sauraron karatun da zaka karu shine nace ka nemi wani sai ya karanta ma ba shi kenan ba kamar irin wannan recording din da muka mm kamar kana cikin saurare sai lalura ta kama ka kana to ina zaka aje waya ka aje waya waje kamar sama kujera ko to in wani ya dauke ba kamar cikin ɗakin mu ba wai da waje ba sauti na kai ma a wace ka sauti na can kuma kai kana wannan zai yi a cikin tulip ɗin ɗakin ma da yana yi zai game ɗakin
yau shi ke nan za ka iya yi amma dai abin da ya haka nemi a karanta ma shi ya fi a to ayi za ka yi ka karantar kai ba ba ba gaba tun da sauti kaga waya ce ke karatu ba wadda ba kaga babu ladan kira'a to mai kabba wani littafi ga ladan kira'a ga ladan ga ladan saurari eh to shi ya fi shi ya fi in ka ce haka za ka yi to in ka je inda ba gidanka ba ne ba an gani kaga ba zai zama abin dogara ba kaga sai ka nemi ko abokinka in ta haya kuke sai ku yi munawa ba eh aga eh eh tunda eh to ya za a ce ba kowa ke iya karatu ba ɗalibi ba ne muka ka to abuta da wanda bai iya karatu ai asalan ma bai kamata a ganka da wanda bai iya karatu ba bai kamata ba na'am taya to ina abokanka ai shi ɗalibi akwai buƙatar a ce lailan wani haran yana makale da wani ɗalibin ilimi irinsa saboda in ya manta ya tuna masa shi wancan ai ba abokinka ba ne kawai ɗan uwa ne ko ba haka ba in ya yi karatu to shi kenan sai a haɗa biyu in kuma bai karatu ba sai ka je ka nemi wani wanda kullum kuna tare masallaci kuna tare makaranta kuna tare kasuwa ko ina saboda in ka manta da wani abu ya tuna ma shi ma in ya manta ka tuna masa in kana da lalura wadda ba za ka iya karanta ba sai ka sa shi ko shi ya saka ai haka magabata ke dole ya zamo kana da aboki aƙalla ɗaya eh wanda in yana yiwa tare kuke bacci in kuma ba zai yi ba ya zamo bacci ɗaya ke raba ku amma banda bacci to komai yana haɗa ku sana'ar ku cin abincinku kasuwa komai zuwa makaranta to ai haka ake yi haka ake yi amma ka je ka nemi jahili yawa eh ta ayyar aka ce ka nemi mata malama ai ko eh saboda ta taimaka ma kai ma ka taimaka mata eh to haka ai magabata ke eh to da haka ake samun ilimi to amma kana tare da jahili to in kai ba daidai ba wa zai gyara ma to kaga waɗanga asalin ba abokan zama ba ne za a raba gari ne da su kawai kowa ya kama gaban kansa tunda ko mutuwa kun kai ai ba rami ɗaya za a sa ku ba to me ya laluran kuma dole sai kun yi alaƙa to in dan uwa ne akwai abin da zai haɗa ku da an gama kuma shi kenan kowa ya kaba gaban kansa tunda sana'ar ka daban tashi daban yawo zumunci kawai zai haɗa ku da an gama kuma shi kenan kowa ya kowa zuwa ga asali mu yanzu karatun ne ai ba a yi to shi yasa kuke ganin kamar abin da dan nauyi eh amma su magabata da yake kaga kowa karatu yake da gaske to kaga ai babu wata wahala eh to wannan dai shi za a gyara amma dole dalibi ya zamo yana da in kuma ya zan babu wanda za ka yi abuta da shi to suka ce dole ka dinga killace kanka eh ka takaita shiga jama'a wannan wajibi ne suwaye to karatu ake yi kuje sai an jima ku dawo dawo kaɗe to sajjadatin haka akwai laƙabi ga sajjada shi ma laƙabi ne daga cikin abokan waki'u da al-Hussein to aboki ne gare su laƙabi ne ga alhassan ibn hamad arewa sajjadatu haka ga wal'amashi da al'amashi laƙabi ne ga sulaimanu ibn mihran al-kufi wa'arimin akwai laƙabin arimu laƙabi ne ga Muhammad ibn al-Fadl shi ba as-Sadusi wa a'rajin aga ga laƙabin a'raju shi ma laƙabi ne ga Abdurrahman ibn Hurmuz ya daga cikin tabi'ai sannan wal akhfashi akwai laƙabin al akhfashu al akhfashu shi kuma ustazu sibawaihi wato malami ne ga babban malamin nan da ake kira sibawaihi masanin nahau to daga cikin malamansa akwai shi abdulhamid shi waye ba an ce kuce ba I mean, to ba an ce ku je ku dawo ba. Ce su je su dawo sai mun gama. to fahawal akbaru wato shi ne mafi girma daga cikinsu shi malamin sibawai hidin sunansa abdulhabid ana kiransa da abdulhabid al'akhfashu malamin sibawai ne wa aliyu akwai kuma aliyu al'asugaru shi kuma wato ƙaramin kenan ƙaramin kenan dawa su uku ne su uku ne da shi malamin sibawaihi da kuma ƙaramin aliyul akhfash ausatuhum tsaka tsakiyarsu shi kuma na kiransa da sa'idu ibnu mas'ada ba mus'ida ba ibnu mas'ada shi ma ana kiransa da al-akhfashu eh to likullihim kowanne daga cikinsu da malamin sibawaihin da na tsakiyan da ƙaramin riwayatun musaddada kowannensu yana da riwaya abin daidaitawa yana da riwaya ta hadisi kowanne daga cikinsu kowanne daga cikinsu to shi ne ya ce walaƙabu bigun dare haka marwaita sun yi laƙabi da sunan gundaru sittatahum ko wa laƙabu sittatahum sun yi laƙabi ga shida daga cikin marwaita bi gundari da sunan gundaru akwai mutum shida kowannensa sunansa gundaru na farkonsu muhammad ibn ja'far na biyu abul husaini arrazi na uku muhammad ibn ja'far albagadadi na hudu muhammad ibn ja'far abu tayyib kenan daga cikin malaman dara kutuni na biyar muhammad ibn ja'far albagadadi shi ma na shida shine muhammad ibn ja'far annajjar najjar to wa kullum kowannensu sunansa Muhammad ibn Ja'far kaga wani abin ba maki eh lakabinsu iri ɗaya sunansu ba da su da iyayensa kowanne daga cikinsu Muhammad mahaifin babansa Ja'far lakabinsa kuma gundaru eh to shi ma da akwai wannan sai a kwana a nan sai a tashi tabaqatul ruwati sai ɗabaƙoƙin marwaita tunda abin hawa-hawa ne su marwaitan za a yi bayani da mawaliduhum da wafayatihim da za a yi bayani a kai su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله